أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake yaduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda ke cikin makarantar cejd a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna ranar laraba 25 ga watan rajab shekara 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 14 ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jama'a littafi wallafar babban malami a sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi lahiya satin da ya gabata muna cikin bayani inda malin ya koro mana zance game da mawqif ahlus sunnati wal jama'a min ahlil bid'i wal ahwa ma'ana matsaya ta ahlus sunna wal jama'a dangane da wato inda suke yan bid'a da kuma inda suke mabiya sarran su mun tsaya a daidai gabar da malin ya karanto mana ayar Allah madaukakin sarki inda Allah ke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah yake cewa a yau na cika ya muku addini na sannan kuma na cika ni'imata a gare ku kuma na yarje muku addinin musulunci shine addini za mu tashi gaba ta gaba insha Allah ta'ala darasin da zamu yi a yau shine darasi na 46 insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci malam sai yake cewa wa ahli sunnati wal jama'a yarawna bi anna usula ahli al bid'i khamsatun malam ya ce ahalar sunna wal jama'a yana daga cikin aƙidarsu suna ganin cewa asali na wato wa'inda suke 'yan bidi'a asalinsu guda biyar ne duk wasu 'yan bidi'a in aka bibi tarihinsu aka bibi asalinsu daga inda suka samu asali za a gani ba su wuce abubuwa guda biyar inda asalin nasu ya samu asali hiya ya ce maka su ne yanzu zai zano maka wa'innan asalin guda biyar kenan na 'yan bidi'a na farko ya ce alhawarish su ne hawarijawa kaga wannan hawarijawa suna ɗaya daga cikin manya-manyan asallai guda biyar na 'yan bida'a to su ne ne hawarijawa su ake ce ma hawarijawa ya ce hawarijawa su ne wa'inda ake ce ma almukaffiruna bisa ga'ir su ne wa'inda mutum in ya aikata ƙananan zunubai wa'inda suke zunubai ne ƙanƙana sai su kafarta mutum daga ya aikata su kamar yanzu ala sabilil misal in mutum yayi barci da gangan lokacin sallan magriba ko isha ko la'asar ko azzawar ko asuba ya wuce kaga ya barci sai sallar ta wuce bai yi ta ba kaga wannan ai laifi ne ya aikata zunubi a addinin musulunci to su a wajen khawarij wannan zunubin da ya aikata to ya zama kafiri sai mutum ala sabilil misal ya saba ma uwayen shi misali kaga ya aikata laifi a addinin musulunci to a wajen khawarij wannan abin da ya aikata zai iya sa wata daga musulunci to kaga su aqida su shine kankanan zinubai suna fidda mutum daga cikin da'ira ta addinin musulunci wanda kuma wannan ba aqida bace ta ahlus sunna jamaa a wajen ahlus sunna jamaa kankanan zinubai zinubi ne saban Allah ne amma ba su wadda mutum daga cikin musulunci to wayannan su ne asali na farko daga cikin asalai guda biyu guda biyar wanda ma ce su ne asalin yan bid'a na biyu sai ce warrawafid sannan kuma sai arrawafid arrawafid su ne ne arrawafid su ne waɗanda suke ‘yan shi'a masu zagin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda suke zagin wasu daga cikin sahabbai sannan kuma suke ganin cewa zagin sahabban makan ibada wanda kuma waɗanda mutanen akwai su a yau suna na suna rayuwa akwai su a nijar kamar yadda akwai su a sauran sassa na duniya su suna ganin addini ne suke yi da zagin sahabbai yau mutum ya zo a cikin sallah suna ganin sallar shi ba za ta yi kyau ba ba za ta ƙara inganci ba in ba ya gama da zagin sai na abubakar ba sallar shi ba za ta ƙara kyau ba za ta ƙara inganci ba in ba ya gama da zagin sai na umar ba radiyallahu anhu ba to kaga wannan kuma ya saba ma aqidan ahlus sunna da jama'a a aqidan ahlus sunna da jama'a in ka fiddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummar musulmi babu wanda ke sayyidina abubakar gaba daya tun daga farko haka shi haka kuma bayan sayyidina abubakar ba wanda ke sayyidina umar to ya ka waye gari su kuma ɗan shi'a a wajen su shine zagin sayyidina abubakar da zagin sayyidina umar suna ganin wai wani abu ne ma da za a nemi lada a wajen Allah da wannan aiki wal iyazu billah to kaga wayannan sune na biyu daga cikin asallai guda biyar na ɗan wato bid'a sai ce na uku su wal jahmiyya al jahmiyya su dai mun yi bayanin su a baya su ne waɗanda suke kore ma Allah sunaye da sifofi da aka ce wanga jahani ana nufin wai su ba su yarda ba Allah yana da sunaye kuma ba su yarda ba Allah yana da sifofi yanzu waɗannan sunayen Allah waɗanda Allah ya wuce a Qur'ani gaba ɗaya da waɗanda aka zo da su cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sifofin Allah wanda suka zo a Qur'ani da sifofin Allah da suka zo a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su a wajen jahmiya ba sunayen Allah bane ba ba sifofin Allah bane ba me yasa suka ce wai Allah ya haƙarin a ce yana da sunaye nan muka karanta aya a cikin Qur'ani Allah ke cewa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah da kanshi yake cewa Qur'ani Allah yana da sunaye masu kyau in kun tashi yin addu'a ku rinke shi da waɗannan sunaye nan Allah ya ce yana da sunaye nan ga wani ya ce Allah bashi da sunaye ya garma sai ka gani to kenan shi wanga da ce Allah bashi da sunaye yana nemo wannan abin nan shi kaga wannan bid'a ce ba san da ba tarihi daga baya ta zo domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban da suka rayu da shi sun tabbatar da cewa Allah yana da sunaye sannan kuma Allah yana da siffofi waɗanda suka danganta da shi kuma waɗanda suka yi daidai da girman shi to kaga wannan su ne na uku daga cikin asallai na yan bid'a guda biyar wanda malaci su ne asali sannan na gaba su ne alqadariyya sai ce wal qadariyya da alqadariyya alqadariyya su ma mun yi bayanin su a can baya su ne wa'inda suka ce duk abin da dan adam yayi a rayuwar shi to kawai shi ne ya yarda ya same shi babu ruwan Allah a ciki in gidanka ya kone ko ya kone kurmus suka ce ba Allah ba ya aiko kai ka aiko ma kanka in ka huta daga gidanka zaka da wani waje cikin sha'aninka na rayuwa sai in yi muke ka a ba kaddara bace ba ba Allah ya aiko ba suka ce baka duba titi bane da kyau suka ce duk abin da ya same ka a cikin rayuwarka babu hannun Allah a ciki babu kaddarawan ubangiji kai ka kaddara ma kanka kamar yadda in ka zama mutumin banza kaddarawa kanka ce in ka zama mutumin kirki kaddarawa kanka ce kaga kuma wanda ya samu aqida ahlus sunna wal jamaa domin a aqidan ahlus sunna wal jamaa abu na farko ma da zaka fara tabbatarwa tukwana kayan aizancan kana da imani akwai babin kaddara wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri babu ma yanda za a yi mutum ya zama to mai imani sai yarda da kaddara wace irin kaddara kaddara wanda Allah zai dora mashi a cikin rayuwa a cikin rayuwar shi yau da gobe ko ta alkhairi ko ta sharri wanda kuma dukkan mu a nan a matsayin mu na musulmai mun san da cewa mutumin wanda yake amsa sunan shi na musulmi wanda yake amsa sunan shi na mai imani rayuwar shi ba za ta tafi ba akan tsari ingantacce face Allah subhanahu wata'ala ya jarraba shi Allah yake cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un a wata aya yake cewa ahasiban nasu an yu'minu an yaqulu amanna wa hum la yaftanun yanzu mutane suna tsammanin za a bar su kawai da hukunci ne mun yi iman da Allah shikenan rayuwa ta tayi san kisar san ka Allah ya ce dole sai an jarrabu kowa da kowa to wannan jarrabawa da Allah yake magana akan ta daga wajen wa take ne daga wajen Allah subhanahu wataala kaga kenan akwai kaddara a cikin rayuwar dan adam to su ɗan kadariya suka ce a'a duk abin da ya shafi mutum a rayuwar shi shi ya so babu hannun Allah a ciki wannan kuma kaga ba aqida bace irin ta ahlus sunna wannan ya sa ma aqida ahlus sunna jama'a na biyar daga cikin wa'annan asalai guda biyar da malamin ya ambata sai ce wal murji'a suni al murji'a al murji'a su kuma menene aqidar su wato su al murji'a su kuma sun yi sakaki da yawa aqidar su shine wai in mutum yana da imani ko da da kwayar zarra tare da shi duk abin da ya kawo lafiya launi ba dai kana da imani ba suka ce to je kai ta ta shan giya ka ba matsala ba kana da imani ba je kai ta yin zina ka ta lahira ta gyaru wannan dan imani shi zai ce to ka to kaga kuma su wannan suka ce a sa inda suka sa'a ma ka'idan ahlus sunna jama'a shine duk yadda kake da imani in dai kai cika saban Allah madaukakin sarki aka ta laira wuta za ka yi sai dai za a kona ka ne daidai gwargwadon saban Allah da kai kamar yadda muka karanta a darussukan mu na baya yanzu misali a ce kana da imani sankan ta kursan kana da saban Allah sankan ta kursan ai kaga ba za ka kai ka aljanna ba kai saboda saban Allah ka da ayyukan ka na kwarai sun zo daidai wa daidai za ka kai ka to zalla arafu ne in Allah ka dama ya yake ma amma yanzu aka auna agani su wasan ta kursan saman Allah ne karanta kursan imani to wannan di kursan inda ta hayo ya za a yi ta shi ne za a kai ka gidan wuta a maka azaba ya an kone wannan di kursan inda ta saman Allah sannan sai a yi maka shabar sai a ɗauko ka daga cikin wuta da ceton wato masu ceto sai a kawo ka gidan aljanna saboda yin saboda wannan ɗan imanin na karanta kursan da ne shi ne yake cewa in kana da imani daidai da ƙwayar zarra dawwama a cikin wuta ba naka bane ba shi za ake so mutane su gyara imaninsu in dai kana da imani daidai ya take dai ko da ma dai an ta yi lahirar ka saba ma Allah ka ki yin wa'azin da malamai suke yi ka je wuta wannan imanin ba zai sa ka dawoma a wuta ba a to su a wajen murji'a ba haka lamarin yake ba lamarin yadda yake in kana da imani duk abin da kai ba zai cutar da kai ba duk abin da kai ba za kai ka wuta ba kawai dai za ka je aljanna tun da kana da imani sannan kuma duk abin da kai in dai kafiri ne kai suka ce to ba wani amfanin da zai ba to kaga wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar ahlus sunna wal jamaa ko da ka hi kowa imani in kai saba Allah dole wannan saba Allah zai bibi rayuwarka ko da ka hi kowa kafirci in kai abin kirki Allah zai saka maka a cikin rayuwarka ta duniya wayannan kafiran da suke abubuwa wayanda suke na na kyautatawa ga mutane al'umma ɗan adam kaga gani kafirai ne kace suna kawowa wato gudunmu a cikin rayuwar mutane yanzu akwai project yawa inda ba na musulmi ne suna kawo gudunmuwa a rayuwar mutane suna ba da jari ga al'umma musulmi suna kawo gudunmuwa a bangaren kiwon lafiya kakai tunanin kafirai da aikin da suke yata a banza a allah zai biya su a cikin rayuwarsa ta duniya ne kasancewar su a lahira ba su da wani sakamako ban da wuta to a nan duniya allah zai saka musu kaga duk da cewa kafirai ne su aikin da suka yi bai tashi a banza ba allah ya biya su kayan su tun a lahira to kenan kaga a nan aqida ta al-murji'a ta sa a aqida al-sunnah jama'a wa'annan guda biyar kin wa'annan malam ya ambata yace su ne asali guda biyar na ɗan bid'a duk inda ɗan bid'a suka wato wannan asalin guda biyar daga nan suka wato sai yace summa tasha'abat min kulli firqatin firqun kathira daga wannan guda biyar kin ne sauran gungu na ɗan bid'a suka samu yaduwa suka fito suka yi yawa yace hatta stakmalu 72 72 firqatan har sai da suka kai kashi saba'in da biyu allati akhbar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ba da labari ai mun karanta hadisin ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisi ne na abdullahi bin amr kuma hadisin yana cikin sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum fi nar illa millatan wahida annabi ce al'umma ta za ta kasu kashi 73 kashi 74 gaba kashi 72 gaba ɗaya ɗan wuta ne in banda guda ɗaya wannan saba'in da biyu to asalinsu biyar ne daga baya ne suka yadu har suka kai saba'in da biyu guda ɗaya ce za ta je aljanna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce man hiya man hiya ya rasulullah wannan ɗaya da za ta je aljanna wacce ce qala annabi yace musu ma ana alaihi wa ashabi shine abin da nake kai da ni da sahabbaina to wanda suke addini irin na annabi suke addini irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa'innan su ne 'yan aljanna guda ɗaya a cikin kashi 73 na al'ummar maza Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gani wannan zai sa dole ka gyara addininka ka daidaita shi ya dawo kan tafarki na asali irin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan ka samu kubuta a gobe kiyama sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa yarawna bi anna al bid'ata allati lam tukhalif al kitabi was sunnata kitabu was sunnata wal ijma fa hiya ghayru sayyi'a yana daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa cewa suna ganin duk bid'a in dai bata saba ma alƙur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haduwar malamai wannan bid'ar ba a mata kallon bid'a wanda take mai muni inna ma hiya bid'atun fil lugha kawai bid'a ce amma a ma'anarta ta lugha menene bid'a a lugance bid'a a lugance shine abin da aka sabunta sabon abu wanda aka zo da shi shine bid'a a lugha to akwai wasu abubuwa wa'inda aka aka zo da su su ba su saba ma shari'a ta addinin musulunci ba ba saba ma qur'ani ba saba ma hadisai ba amma kuma sabbin abubuwa ne wanda ada ba su irin wa'annan abubuwan sunan su bid'a a a irin wa'annan abubuwan bid'a ce amma dai ta lugha je ba da misali yace ka tabi'il qur'an al-karim kamar buga qur'ani mai girma da muka duba nan ga qur'anai nan a cikin wannan wanda ke cikin wannan kanta ga suna a jejjere bubbuga su ake ai ko rubuta su ake akwai mashin ta musamman a kasashen musulmai na duniya wanda suke buga in ka tai turkiya akwai su in ka tai misra akwai su in ka tai can saudiya akwai su ne suke buga ƙur'anai abubuwa su biya a kawo mana na ararraba to yanzu in kai tambaya buga wannan ƙur'annan me matsayin su a cikin addini kaga a tarihin musulunci lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a buga ƙur'anai ba to yanzu wannan buga ƙur'annan bid'a ne ta addini eh sunan shi bid'a a yare na larabci saboda sabon abu ne babu shi yada amma kuma a gairu sayya ba abu ne ba mai kyau mara kyau wanda za a ce an ture shi to irin wannan buga qur'ani bai saba ma ba qur'ani bai saba ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai saba ma haduwan malamai na musulunci ga baki daya kaga kenan wannan abin irin shi abu ne mai kyau wanda baya amsa sunan bid'a wadda take mara kyau sannan yace wa ka asalibil ilmi wat ta'allumi wa sa'ili kamar tsarin da ake ana isar da karatu sune asalibil ilmi yanzu kamar irin wanga zaman da nayi ana gani nan a saman kujera a gabana akwai katon tabul har da wannan abu da ake nuna littafi ga lasifika kuma ga abin dauka ana dauka yanzu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke karatu ba haka suke karatu ba to mu ya kai muke abu bid'a ne bid'a ne amma na shita luga saboda sabon abu ne amma kuma wannan abin bai sa'a ba Qur'ani bai sa'a ba sunna bai sa'a ba ijma'in malamai saboda haka ba abban ne wanda za a ce yana da muni a karan kanshi shi ne abin da malami yake faɗi sai ce wa ta'allumi wa sa'ilu haka kuma tsarin neman ilimi yanzu in ka gainin tsare-tsaren da ake na neman ilimi yanzu nan da yawa akwai wanda basu da damar su zo masallaci amma a cikin sabila za su sauke karatun su ji wannan a gida zai aji yana da littafi sai ya sauke karatun a sauran shi ya kunna ya ringa bin malamin da littafin shi a gida ya ɗauki karatu a yiwu to irin wanga ɗaukan karatun da ya irin shi aka yi lokacin annabi a'a to amma yaya matsayin wanga ɗaukan karatun nashi sabon abu ne wanda da babu shi kaga ya amsa sunan shi na bid'a a lugha a yare na larabci ma'anar shi sabon abu ne amma kuma babu wani abu da yake na muni a cikin shi mara kyau haka kuma yace wa tanzimul jiyush haka kuma akwai tsarin wato rinduna da ake ta yaki a da in za a yi yaki za a wani yaki a daidaita sahu kowanne da takobin shi da kariyar shi saboda da takobi ne ake yaki yanzu yau in zaka yaki amurka ka zo da takobi da kariya amma ka san bayani ba yanzu ka ga tsarin ya sa da bindigogi ake yaki to yanzu in kai yaƙi da bindiga sai a ce kayi bid'a saboda a da takobi ake yi yanzu ma sai kai da takobi kaga wannan wani tsari ne wanda ya zo sabo sunan shi bid'a a lugha amma duk kuma a ainihin shi ba shi wani abu wanda yake da saba ma shari'a ga baki ɗayan shi kaga ba zai zama to abu mara kyau haka kuma wadda wabi wani hawiha da kuma tsarin rubuce-rubuce da ake yi sai gani an rubuta littafin fikihu an rubuta halari an rubuta ishmawi an rubuta iziya ga wani malami ya samu sabon ilimi ya rubuta an buga littafin an wallafa hatta da shi kanshi wanda littafin da muke karanta ai sabon abu ne buga shi ake amma kuma ilimi ne a cikin shi da muke fa'idanta da shi kaga bai saba ba shari'a to ire-iren wa'annan abubuwan malam yace su kin bid'a ne a yare amma dai kuma a cikin su ba ba ba za su ce ba za a ce musu ba sun kunshi wasu abubuwa mai kyau sai ce kai au qad yadkhulu fil masalih al mursala ce kai bar ma wa'annan abubuwan da muka zana gaba daya suna shiga cikin wani abu wanda ake ce musu al masalih al mursala wanda kuma al masalih al mursala tana daga cikin asallai wanda malamai suka yarda da su a cikin addinin musulunci menene maslaha al mursala maslaha al mursala shine wani abu wanda zai zo shi a karan kanshi ba iya ce mashi haramun ba iya ce mashi halak sai in an kalla miye za a yi da shi kamar misali in ka kalli lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya alkur'ani a yake a rubuce a hannun sahabbai wasu rubuta a ici wasu rubuta a takarda wasu rubuta a bangon ɗakinsu wasu rubuta a dutse haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya qur'ani a rubuce ki a wawatsi wancan yana da izi goma a gidan shi wancan yana da izi biyar kowa da ya rubuta a inda yake ganin zai iya kiyaye abu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya sai aka tafi yaki aka tayi wani yaki da zuwa ta mota sai aka kashe da yawa daga cikin sahabbai wanda suka hardace qur'ani sai da mun to yanzu barazana ce ga musulmai mahaddata qur'ani an ware kashe su kuma yaki ba tsaya bai saboda futuhata ana ci gaba da yi to yanzu aka waye gari an kashe gaba ɗaya maharatun ƙur'ani musulmi ya nasi kenan sayid na umar sai zo ba khalifa abubakar shawara cewa ya kamata hau ƙur'anin nan a haɗa shi guri guda kaga ai lokacin annabi a haɗa shi ba ko amma me yasa yanzu ya kawo shawara a haɗa shi saboda maslaha ce ga al'ummar musulmi kada ƙur'ani ya wawatsa yanzu wannan aikin da suka yi suka ce mishi bid'a ne shine ake cewa maslaha mursala sai na abubakar da ƙarshe ya da shawarar umar sai aka tattaro ƙwar'ani gaba ɗayan shi izin sattin aka rubuta shi su kutum da guda a guri guda a aji yanzu dai ko da an kashe mahar da za ƙwar'ani da ƙwar'ani ne da na a aji ko ga baki ɗayan shi kaga kenan wannan wata buƙata ce ta taso kuma buƙatar mai amfani wanda yake da girma to irin wannan duka wa'ince abubuwan da muka zano rubuta ƙwar'ani wallafa littattafai tafarki da ilimi duka ai maslaha ce wadda take mursala zai shiga cikin maslaha ma maslaha mursala yanzu karatun da muke doka anan muna tutura shi cikin whatsapp whatsapp muna dora a saman internet da sauransu wani yana zaune a shagon shi ma in ya dan zo wuce sai dan yi ta kalma sai ya karu kaga ai an samu fa'ida kenan ire-iren wa'annan abubuwa suna shiga cikin babi na maslaha mursala sai ce wa mimma la yatimul wajibu illa bihi kuma yana shiga cikin ka'ida ta malaman usul fiqh da suke cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda wajibi bai cika sai da shi to shi ma wajibi ne me suke nihi da wannan kamar yanzu misali arwalla da sallah wajibi ne mutum ya sallah to amma ba zai yi ba kai sallah sai kai sai kai arwalla kenan arwalla ma ta zama ta zama wajibi to ka gani in ka dauki tsarin da ake gudanarwa na wa'annan abubuwa yanzu kamar karatun qur'ani wajibi ne to amma za a karanta qur'ani sai an rubuta tun da wani bai iya karantawa wani bai iya ba har da cewa dole in yana gani a rubuce a gaban shi tukun zai karanta kenan kaga buga qur'ani ya zama ya zama wajibi ire irin wa'annan ka'idodin irin wa'annan abubuwan suna shiga ciki sai abu na gaba yace wa yarawna anna albid'ata allati tukhalifu kitaba sunnata wa ijma'i salaf umma haka kuma ahli sunna suna ganin bid'a wadda ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta saba ma haduwar magabatan al'umma wannan min al-i'tiqadat wal ibadat haka bid'a wannan ta abin da yake yahi kudircewa ne a cikin zuciya ko kuma abin da shayi ibadoji yace hiya bid'atun wa dalala wannan bid'ar ita ce ake cewa bid'a dalala bata sannan kuma mardudatun bi ittifaqil muslimin irin wannan bid'ar abin maidawa ne ga wanda yayi tare da ittifaqin musulmi gaba ɗaya ba wanda ya saba akan wannan magana wa bi jami'i anwa'iha wa ashkaliha haka kuma bid'ar koyaya take da dukkanin nau'o'inta da dangoginta ba a karɓa irin wannan bid'a ma damar ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunnar manzon Allah da kuma ijma'in malamai gabaki daya sai ce walakinnahum la yarawna anna albid'ata allati anna albid'ata fi ad-din ala martabatin wahida amma duk da cewa ahlus sunna suna ganin irin wannan bid'a mara kyau abu ne wanda za a maida ma mai ita amma suna ganin cewa fa ita wannan bid'a wato ba matsayinta guda ɗaya bane ba a'a bal fiha tafsilun wa bayan ita bid'a wannan a cikinta akwai dogon zance kuma akwai bayani dan kaka ce a ce maka wanga dan bid'a ne kace kawai dan bid'a igala a dan bid'a a a dan bid'a ba igala dan bid'a ba akwai dan bid'a wanda yayi wani dan bid'a hatsari to kaga kenan akwai buƙatar bayani sai ce fahiya mutafawitatun fi hukmiha wa hukmi fa'iliha saboda ita bid'a ta sha bamban a wajen hukuncin ta ita karan kanta da kuma hukuncin wanda yake aikata ta wata bid'ar ta hi wata wani dan bid'ar ya hi wani dan bid'ar haka lamarin yake sai ce wa takhtalifu ikhtilafan bi hasabi nau'iha sabanin bid'an kuma yana komawa ne zuwa ga nau'in ita bid'a din fa ba'daha yukhrij min ad-din wata bid'ar tana hudda mutum daga addini kaga kenan ba kowace bid'a ba take sa mutum ya fita daga addini ko wata bid'a tana fitar da mutum daga addini wa ba'dhuha bi masabati kaba'ir dhunub yace wata bid'a kuma daidai take da manya-manyan zunubai su kuma manyan manyan zunubai kaga ba su fitar da mutum daga musulunci amma dai aikata kaba'ir wa'inda suke manya-manyan laifuka to yace wata bid'a daidai suke da manya-manyan zanubai sai ce wa ba'dha yu'addu min as-sara'ir wasu bid'o'in kuma daidai suke da ƙanana ƙananan zanubai to yanzu kaga ya kawo maka bid'a ta kasa kashi nawa nan akwai wanda take hudda mutum da daga musulunci akwai mai daidai da manya-manyan zanubai akwai mai daidai da ƙanana ƙananan zanubai kaga kenan wanda yayi bid'a wanda take hudda mutum daga musulunci da wanda ya yi bid'a wadda take daidai da ƙananan ƙananan zunubai za su zo ɗaya ba za su zo ɗaya ba saboda shi wancan bid'a shi babba ce wannan kuma bid'a shi karama ce amma duk da cewa bid'o'in sun kasu wata tahi wata sai ce walakinnaha kullaha tashtariku fi wasfi dalala gaba ɗayan bid'o'in da babba da karama in kowace daga ciki tana amsa sunanta na bid'a kuma kowace daga cikin daga cikin su tana amsa sunan bata kowace bata ce wa mukhalafatul kitabi wa sunnati wal jama'a kuma kowace ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunna kuma ta saba ma haduwan malamai na musulunci sai ce fal bid'atul kulliyatu laysat kal bid'atil juz'iyya yace bid'a wadda take kulliya ba ɗaya ba take da bid'a wadda take juz'iyya to yanzu kenan wacce ce bid'a wadda take kulliya sannan kuma wacce ce bid'a wadda take juz'iyya bid'a kulliya haka ce bid'a kulliya ita ce bid'a da in mutum ya aikata ta ba ta takaita a karan kanshi shi kadai sai ta yana so ta shafi wasu yanzu alasabilil misal mutum ne wanda yake da mabiya a cikin al'ummar musulmi kamar 500 duk abin da ya yi sun yarda magana shi za su bi shi kawai sai ya zo ya kirkiro lona ba cikin addini ya yi kuma ya ce musu wannan abin akwai lada mai yawa aikata za su aikata to yanzu shi ya kirkiro bid'a kuma ya ɗora mabiyan shi akai da shi wannan mutumin wanda yake da mabiya ɗari biyar da wancan wanda a gidansu ko a unguwarsa ba mai bin shi wannan in yi bid'a da wannan wance wance in yi bid'a bid'a su za ta zanto ɗaya a'a shi wancan in yi bid'a ko a unguwarsa ma ba mai bin shi shi kaɗai zai yi abin shi ba za ta yana so ta shahi kowa ba wancan kuma daga ya aikata bid'a to akwai mutum 500 jira suke ya aikata su ma su yi irin nashi kaga wancan tashi ta shayi wasu wannan kuma tashi ba ta shayi kowa ba tashi kaɗai ta shawa to bambanci tsakanin bid'a kulliya kenan da bid'a wadda take juz'iyya bid'a kulliya ita ce wadda in mutum yayi za ta shaye shi kuma za ta shayi wasu sabanin bid'a juz'iyya wadda ita kuma in mutum yayi ta za ta tsaya akan shi ne shi shi kaɗai ba za ta shahi kowa ba sannan kuma yace wal murakkabatu laysat kal basita sannan kuma yace bid'a murakkaba ba dai ba take wato da bid'a wadda take basita menene bid'a murakkaba bid'a murakkaba ita ce bid'a da in mutum yayi ta ita kadai ce amma a kalkashin ta sai an samu bid'o'i da yawa zata aiwa kaga bid'a ce amma za ta aiho da bid'o'i da yawa wani ita take ce ma bid'a murakkaba kamar misali in ka kalli zan wada misali da da bid'an bikin maulidi da ake yi bid'a ce ba ba shi da asali a addini amma in ka kalli tsarin yadda abin yake za ga ne bid'an bikin maulidi a yau ta aiho da wasu bid'o'i da yawa wanda da ba su da in aka tashi bikin maulidi yana sha biyu ga watan rabiul awwal da daddare a zamana a karanta ishiriniya alburda wasu yi wa'azi da sauransu sai a watsi ko to yanzu abin ya ƙara haɗaɗa in watan ya kama kuma da a watan rabi'ul awwal ake daga ya ƙare an ƙare yanzu he rabi'ul awwal ya ƙare rabi'ul sani ma ya zo ya ƙare ba ƙare maulidi ba sannan kuma da in aka yi abin shi ke na an watsi amma yanzu in aka yi maulidi akwai na tarayyan wata akwai na rakiyar wata akwai na sha biyu ga wata akwai na satin sha biyu ga wata kaga wannan duka bid'o'i ne bid'a ɗaya ita ta aiwo su ko to wannan ita ce ake cewa bid'a murakkaba wanda ita kadai ta aiwo bid'o'i da yawa yanzu bid'an maulidi har ta aiwo ta sabuwar bid'a ita ce bid'a zagaye a cikin gari dukan mai mun gani suna zagaye ana kada kada an mata da samari sai rawa suke saban Allah ne amma ni yayi wannan abu wai maulidi ake yi kaga bid'a maulidi ta yayi wata sabuwar bid'a bai zaman kanta kidan wannan ita ce ake cewa bid'a murakkaba sabanin ya ce ita wannan bid'a ba daidai take ba da bid'a basita ita bid'a basita ita ce wadda ita kadai ce bid'a tana tsayawa a karan kanta ita kadai ba ta shahawa wani abu kamar misali ina yawan ba da misali da wannan bid'a ita ce bid'an sallar qara'u da ake a ran juma'a ta karshe a cikin watan ramadan kaga ita wannan bid'a ce wadda kawai daga ta huce shi kenan ba ƙara zanzan ta yin shekara mai rawa kaga ita wannan da ita da waccan bid'a ta maulidi sam-sam ba za su zo ɗaya ba saboda ita ba ta aiho wani abu bayan ta ba amma bid'a maulidi ta aiho kuma har yanzu biyan nata ba san kuɗa nawa ne ba kuma za ta ci gaba da aiho hai duk da ba ta kare ba yanzu har an komo akwai karnin wai wai karnin annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyaz billah wani biki ne ake wai na karnin annabi menene karni a al'adance mace in ta aiwa akwai ranar karni da ake yi za a zo a yi biki a taya ta murna wannan ita ce ranar karni ko shi ne yanzu sun karkasa abubuwan akwai ranar aihuwa akwai ranar karni akwai ranar suna akwai ranar menene duka rahuta daga wanka da menene wai duka maulidin yana da wannan ranar kunna shi me ya shari duka wannan abu shi ne bid'a maulidi dama ita bid'a in ta zo inda addini ne babu yadda za ta rinda sassauyawa shi addini bai sauyawa amma abin da yake da bid'a za a gani yan gabas nasa daban yan yamma nasa daban yanzu irin maulidin da ake a na magarar irin shi ake a marar ba ɗaya ba ne ba in ka tsaye kano irin shaki ba ɗaya wani wanda yake na wakacin wanga abin bida ne kina amma yanzu sallah ita sallah asuba da yake ba bida ba ce daga nan in ka tashi kashe maka ka tsaye kaga sallah asuba su iri ɗaya ce da ta yan nan gari ba ta da umarci kaga wannan abin shi addini ne baya baya sauyawa baya samun wani wato saɓani wanda za ka gani a zahiri sannan malin ya ce wal haƙiƙiyatu laysat kal idafiyya yace bid'a wadda take ta haƙiƙa ba ɗaya ba take da bid'a wadda take idafiya bid'a ta haƙiƙa wacce ce ita ce bid'a da babu wani abu na nasi na alƙur'ani da sunna wanda ya ce ai wannan abu kawai bid'a ce zunzurutun bid'a mutane ne suka haɗu suka ƙirƙiro abin su suke yi ba wanda ya sa su kamar lalatin nisfin sha'aban in sha'aban watan sha'aban ya yi kwana sha biyar sai a bada wasu 'yan raka'o'i a ce wannan raka'o'in mutum ya zai samu arziki ko zai samu wani ne babu wanda ce a yi wannan abin kawai wasu ne suka shiga ɗaki suka tsara musu suke waɗi kaga wannan bid'a ce ba ma anzalallahu biha min sultan to ita wannan bid'a ita ce kitan albid'atul haqiqiyya bid'a wadda take ta haƙiƙa babu wanda ya sa ku ku ringa yin wannan abin ku ringa sannan kuma yace laysa kal idafiyya yace ita wannan bid'a hakika ba ɗaya take da albid'atul idafiyya albid'atul idafiyya shine bid'a wadda take qararra me yasa ake ce mata idafiyya wani abu ne Allah ya ce ayi to da aka yi shi sai aka tsayawa daidai inda Allah ya wada sai aka ƙara wani abu akai wanda tace bid'a idafiyya kamar misalin kamar misalin irin addu'o'i waɗanda ake yi a bayan bayan an yi da sallar farilla an yi da sallar farilla liman ya shiyo ya ce maladan salati goma annabi ladan ya daga murya a cikin lasbi ka salati goma goma ga annabi falaki da nasi fatiya da salatin fati a yau na masallatan mu za ka gane wannan abubuwa to tambaya shin waye ya ce a yi wannan abu ita dai sallah shari'a ta ce a yi sallah to an yi da sallah wace a yi wannan abu sai ka ji sun ce maka ai Allah ce fa iza faragata fansawwa ila rabbika fargaba in ka'ida ka tabbata kuma ka meka kwadanka zuwa ga Allah to da aka ce a meka kwadai zuwa ga Allah sai aka ce liman ya wato ya ce salat din maganin a tarihin musulunci babu inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ga masahabban shi wannan abu amma yau mu kuma ka gani a cikin al'adar mu an waye gari ya zama to al'ada ɗabi'ar mutane ana yi kaga wannan bid'a ce ai tunda daga baya zai shi babu shi a cikin asalin addini to ita irin wannan bid'a ne ya jayo ta asali an ce ayi shara Allah ya ce ayi kwade zuwa gare shi ka gani wani abu ne Allah ya ce ayi sai aka wuce gona da iri aka ƙara wani abu Allah ya ce ayi kwade zuwa gare shi a roƙe shi ko to amma da ya ce a roƙe shi ba ta yi ba ku yi a irin wannan tsarin sai ka koma tarihi yaya annabi yake roƙon Allah yaya ya ce a roƙi Allah kowace sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi addu'a a cikin ta amma a ina annabi yakan yi addu'an shi ne a cikin salloli a cikin sujada yayin da yake sallah in ya ƙare sallah sai zamna yayi azkar suna nan malamai sai karantarwa suke in ka yi da azkar ba lahi ka daga hannunka sama ka roƙi Allah bukatunka Allah yana jin bukatan bawon shi amma irin wannan namu tsarin kaga bai da asali to irin wannan shi ake cewa al-idafiyya bid'a ce wadda take karo ta akai a cikin addini to sai ce wa'annan bid'o'in da aka zano da na farko da na biyu ba dai suke ba la fi haddi zatiha wa la fi hukmiha a ainihin su ba dai ba suke kuma hukuncin su ma ba dai suke ba yace fa ba'du ma kufrun wasu bid'o'in kafirci ne yanzu kamar bid'an wato bautan kabari wani babban malami ya mutu ya a binne shi in aka binne shi a cikin masallaci mutane sun yi da sallah ce a ta yi ziyarar wani da aka zo ziyarar wani ɗin sai a daga hannu ana roƙon shi shi ya mutu sai a ce wani a kama sunan shi a ce ka kama na agaji wani ka taimake mu wa ake roƙo kaga shi ake roƙo ana roƙon shi a matsayin shi na mamaci shi kuma roƙo haƙƙi ne nawa haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala yanzu an ɗauko haƙƙin Allah an kwace an ba wani wanda ya riga ya mutu kaga wannan abu sunan shi kafirci to shi yasa aka ce me ya jawo wannan kafirci binne shi da aka cikin masallaci shi yasa yace wasu bidiyoyin kafirci ne ce wa ba'du ma fiskul wasu kuma fasikanci ne aikata su fahiyya mutafawitatun fi ahkamiha yace bid'o'i sun sha bamban a hukuncin su wa kadhalika yatafawatu hukmu fa'iluha shi yasa me aikata bid'a shi ma dai masu aikata su daban-daban ne ba a ba su matsayi guda ɗaya min hadhihi alqa'ida ash-shar'iyya malam yace daga karkashin wannan ka'ida ta shari'a fa innahum la yutlaquna hukman wahidan ala ahli al-bid'ah wal ahwa ahli sunna ba sa ba da hukunci ɗaya ga yan bid'a waɗanda suke ma'awata bin sarrafu baka cewa gaba ɗaya yan bid'a kamar su kudin goro ka ce gaba ɗaya hukuncin su guda ne ahli sunna ba sa wannan sai ce bal yatafawatu al-hukmu min shakhsin ila akhar hukumcin yana shan bamban daga wani mutum zuwa wani mutum hukuncin wancan daban hukuncin wancan daban bi hasabi bid'ati wa halihi daidai gwargwadon bid'a shi da kuma halin shi kenan iya bid'a da mutum ya nuna in babban bid'a ce to iya hukuncin da za a mashi ba ɗaya bake da wancan wanda ya karama bid'a yace fal jahilu wal muta'awwilu laysa kal alimi bima yad'u ilayhi yanzu kamar jahili da wanda yake da wani abu da ya dogara da shi ba ɗaya ba suke da wanda yake masani ne kuma yana kira zuwa ga bida shi jama'a in muka kalli wannan magana za mu gani malam yana da gaskiya wannan jahili ne bai da bai da ilimin addini shi kawai ya yarda da malam wani sai malam wani ya ce mishi wanga abin addini kaga an cuce shi sai aka dora shi akai an zalunce shi duk da yake wanga zalunci da aka yi ba babba bane ba tunda shi ma ba a sabke mishi bai je nema ilimin addini da gaskiya amma zalunta shi aka kace mishi addini ne saboda yana ganin malam wanda ba zai cuci addinin Allah ba to kaga shi in ya aikata bid'a da wanda zakka tambaye shi me yasa kake kaza ce a su malam wanda muka ga sun yi kaga shi ma yana da abun wadi ba dai ba suke wa'innan da wancan wanda shi malami ne ya karanta addini ya san hukuncin amma yake yi kuma yake kiran mutane su yanzu dole babban malami wanda yake yana da ilimin addini kuma dan bid'a ne yana kira zuwa ga aikata bid'a to shi wannan hukuncin shi ya yi tsanani akan wancan wanda jahili ne bai da ilimin addini yake aikata bid'a shi yasa ya ce wal alimul mujtahid laysa kal alimid da'i li bid'ati wal muttabi'i lil hawa yanzu shi malami su ma malaman akwai wanda wanga malami ne dan bid'a ne yana aikata bid'a amma dai yana iya kokari da yana dan karatun shi yan bidiyoyi yau da gobe yana dan rarragewa da yana bid'a goma yanzu ya komo yana yin tara kaga dai taro ba ɗaya ba yake da wancan wanda shi malami ne kuma kira yake ma a ringa aikata bid'a yana bin san ran shi kaga hukuncin su ba ɗaya bane ba sai ce waliza dan saboda haka فإنهم لا يعاملون المستتر ببدعته كما يعاملون المظهر لها أهل السنة باسا معاملة دا wanda yake ɓoye bid'ar shi irin ma'amalar da suke ma wanda yake bayyana bid'ar shi kamar me yake so a ce maka anan wai in kaga mutum dan bid'a amma yana ɓoye bid'an bai bayyana ta wannan kuma ɗan bid'a ne shi kuma bayyana ta yake bai tsoron kowa to mu'amalar da zaka yi da su kai a matsayin na ahlus sunna mu'amalar ka da wancan mai boyewa in ana so ta yi kyau sama da can wannan wanda yake bayyana bid'a saboda shi ya bayyana bayyana tsoron kowa wancan kuma ya boye awi da'i ilaiha ko kuma wanda yake kira zuwa ga bid'a shi yanzu da wanda yake bayyana bid'a da wanda yake kira mutane ku zo ku yi bid'a wani hidama dama kaga wanda gwara wanda yake bayyana shi bayyana ta yake bai cewa ba kowa yanzu yi shi kuma wancan a bai ce ma ba kowa ya zai kuma bai bayyana ba shi dai yana abin shi a ɓoye kaga duka wannan matsayin su ba zai zo ba wancan wanda bai bayyana ta yana ɓoye ta ya hi dama dama sannan wanda yake bayyana ta sannan kuma a zo wanda yake kira mutane su sa aikata sai ce li anna da'i ilaiha ya ta'adda dararuhu ila ghairi saboda shi wanda yake kiran mutane su zo su yi bid'a cutar wazon din ba zai takaita ba a garan kan shi kare sai ta shahe wa'ansu mutane tunda kira ne yake a zuwa kaga in mutane suka amsa kiran ya goga musu kwazon din kenan cutar ta same su sai ce fa yajibu kafu to irin wannan wanda yake kiran mutane zuwa ga bid'a wannan wajibi ne a tsira shi wal inkara alaihi alaniyatan kuma dole ne a hutu a wadi a bayyane cewa abin da yake ba daidai bane ba ko da ma a ce babban malami ne a gari in dai yana bayyana bid'a yana kiran mutane su aikata bid'a a bayyane to dole a wato kuma a bayyana a faɗi ma mutane wanga malamin abin da yake faɗi ba gaskiya bane wala tabqa lahu ghiba babu wani abu da za a ringa yi a ɓoye wajen dan saboda matsayin shi ko kuma ba a bayyana za a wato faɗi ma mutane dan mutane su san irin kwazon in da yake tare da shi su nisance shi wa mu'aqabatuhu bima yarda'uhu an zalika kai in so samu ne ma a ringa yi mishi ukuba akan wannan abin da yake yi wace irin ukuba ba a ji a buge shi ba in ka gane shi in ka zo zai wuce ka zo zai wuce zaka wuce kakka mai sallama hukuwat in ya zo neman armi kal a bashi hukuwat shi ma kuma kal a ta gidan shi neman armi yana da hukuwat in ji shi kai shekara 30 da sai armi ai zai gane da cewa yayi ba daidai ba in ya zo neman armi aka hana shi in kana da canji ka shago gare ka babban mutum ne salamu alaikum mai canji ka goma in kana da ce mishi babu ai hukuwa ce ko me yasa ake ce mashi shi da kanshi zai zama ce to wai nitsa me yasa duk inda nake ake yin wannan abu ba a mini kallon arziki ba a mini sallama in nake yin arewa da canji ma kai ko sai wani abu in nake a ce mana babu me yake zai waiwai kanshi wannan taimakon shi aka yi kowa ce aka mai dan ya gyara halayen shi ba dan an tsane shi ba saboda wannan bid'a da yake kuma yana kiran mutane zuwa gidanta sai ce fa haza uqubatul lahu hatta yantahi an bid'ati wannan uquba ce za a mashi har sai ya gano kurin shi ya kwasa kiran mutane zuwa ga wannan bid'a li'annahu azharul munkarat me yasa ake mashi wannan saboda ya bayyana abubuwan ki na bid'o'i fastahaqqa al-uquba sai ya cancanci wannan uquba din amma kawai haka ba za a mashi wannan abun ba kasancewar shi musulmi sai ce fahum yaqifuna ma'a kulli mawqifan yakhtalifu 'an al-akhar su ahlus sunna suna tsaye tare da kowane mawqifi wanda yake mabambanci da ɗan uwan shi bima tumli alaihi mudawabit shar'iyya kalkashin abin da ka'idodin shari'a suka tanada duka wayan abubuwan da kake da kake ji ana cewa ayi ka'idodi ne na shari'a suka ce ayi wannan abuwa diddan a gyara wa al'umma rayuwarsu a gyara wa mutane addinin su kada a gurbata musu addinin su da abin da yake mara kyau bil wasatiyya ta hanyar daidaita abubuwa tsaka tsakiya domin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce da take ta tsaka tsakiya wal'itidal da kuma daidaito akan tafarki ingantacce bin duni ifradin ba tare da sakaki ba tare da wuce gona da iri ba au tafri'in ko kuma sakaki kenan ba a yin sakaki sai sakaki yayi yawa a bar hanya kuma ba a wuce gona da iri an wuce in an kamo hanya kuma a wuce dan makaɗi da rawa wannan ita ce kenan tafarki ta ahlus sunna wal jama'a sai ce wa ahlus sunnati wal jama'a yarhamuna ammata ahlil bid'i wa muqallidi ahlus sunna wal jama'a kada ka ce kai yau ahlus sunna wal jama'a ne kai in kaga dan bid'a ka ce ka tsane shi baka kaunar shi baka tausayin shi a'a ahlus sunna aqidar su shine suna tausayawa yan bid'a wa muqallidi kuma suna tausaya ma waɗanda suke bin yan bid'a wani irin tausayi tausayi na cewa yau ga wani nan yana shi yana gani ya bi hanyar da ba za ta bulle da shi ba wa ya da'una lahum bil hidaya kuma in sun yi sallah suna roƙon Allah Allah ya shirye ƴan uwan mu ƴan bid'a ba an kai sallah ba kana allu suna kace wannan ƴan bid'a Allah mana maganin sa Allah kawo wata masiba ta shaye su a'a wannan ba ta farkin allu suna bane ba addu'a zaka musu yanda kai ba dubara ka bace ba Allah ya shirye da kai to su maka musu addu'a Allah madaukakin sarki ya shirye da su mai dusa kan hanya wa yarjuna lahum ittiba'a sunnati wal huda suna musu fatan bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma shari'a was siratal mustaqim kuma suna musu fatan bin hanyar Allah madaidaiciya wa yubayyinuna lahum zalik kuma suna bayyana musu haka kenan kaga dan bid'a ba tsaki ba zaka bi in kaga dan bid'a wanda kake da damar ka yi hira da shi to kamar cikin hirar da kuke yi da shi a hankali cikin hikima da dabara zaka ringa kwatanta mashi hanyar Allah zaka ga mu kwatanta mashi hanyar ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watakila yau da gobe za ka ga wannan mutumin ya fara bibiya sai ce bil hikimati wal ma'izatul hasana za a yi wannan ne tare da hikima da kuma yin wa'azi wanda yake hawa wa'azi kyakkyawa da wadin murya wadda take mai kyau da wadin magana mai kyau ba mai muni ba hatta ya tubu min bid'ati har sai sun tuba daga bid'arsu a hankali a hankali akwai wanda na sani yana aikata waƙi irin na yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sa kiɗi da piano da gitar da komi a yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai kuma wannan abin ya saba ma shari'a bid'a ce wannan yaban annabi abu ne mai kyau amma san garwa ya shi da kiɗi kiɗi ba shi da kyau shari'a ta hana kiɗi to ya zaka yaba annabin Allah kuma da abin da yake na haram kaga ba shi da kyau kuma su suna ganin daidai ne suke suka ce a yaban annabi ne ai kiɗin wannan tunda yaban ya shigo to yaban ya shahe kiɗin haka suke cewa to he wani dan uwa ya zo mishi magana ya ce ni wanda yaban naka yana burge ni kalmomin da kake amfani da su sun yi wallahi ina so a yaba annaba haka sai dai matsala ta da kai ɗaya kiɗi da kake samu sai ce mishi ai yaban ya sha kiɗi ya ce a tsarin tambaye kai yanzu ai naga kana zuwa makaranta a ilimin ka da Allah ya baka menene hukuncin kaɗe kaɗe ce a kaɗe kaɗe ai abu ne mara kyau amma dai in dai yaban ne yaban ya sha kiɗi sai ce to na ji yanzu menene hukuncin hura addini ce ka ji wannan irin tambaya ce wurin halaka ne mu da zama na sha sai ce to mi hukuncin giya sai ce giya haram sai ce to kenan yanzu aka je aka dama hura da giya shi kenan hurar ta sha giya sai a sha ya ce a bayayuwa ya me yasa bayayuwa ya ce giya wakati ya ce yau a ita hura halakci ita kuma giya haram sai aka garwaya su kenan halakta sha yi haram sai ce a biyar rawa da wannan ya ce ai wannan abin da ka waɗi yanzu shi ne na gaya maka wata siga yaban annabi halakka ne kiɗi haram ne sai ka garwaya su kai ka ce yaban annabin ya sha yi kiɗin kenan yanzu aka dama wura da giya za a baka ka sha abin ka sai ce a wannan magana san baka take sai ce to kai ma kaga kenan wannan abin da kake kai akwai gyara a ciki amma dai ka je kai tunani kaga da ya zamuna yi tunani yi tunani sai Allah ya shirye shi ya sa mashi shari'a cikin zuci sai ya gano kai shi wannan abin wanda yake gaskiya akwai matsala a ciki na aka yi la'akari sai ya tuba sai ya fasa sa kiɗi a cikin yawan nan shi kaga wannan shi me ya shayo ya fasa wannan abin tattaunawa mai kyau da kalmomi masu kyau da aka yi amfani da shi amma da ya yi da shi ta ku wallahi ɗan wuta ne annabi ya tsare ku baya ba alfahari da ku eske wannan wannan tattaunawa su za su kai daga ƙarshe ma hanyar tuba ya dina kaga ba zai ma shugare shi ballanta na hanyar je ta nani amma da yake yayi magana mai kyau da shi da ƙarshe an samu shirya da ƙarshe mutumin ya shirya ya gyara Allah mulkin sarki ya gyara da mu sai yake cewa wa yarji'u ila al-haqqi wal jama'a wannan abin zai sa su dawo zuwa ga gaskiya kuma zai sa su dawo cikin jama'a al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahkumuna alaihim bizahiri ahlus sunna suna hukunci ga dan bid'a wanda ya mutu bi zahiri da zahiri in dai bid'a tashi ba ta kai ba ta kai ga matsayin kafirci ba tunda yanzu mun haɗi wanda bid'a su take kawai kafirci wanda suke ɗauki haƙƙin Allah su ba wani kaga wannan kafirci ne to in mutum ya mutu yana bid'a saboda wannan da yawa daga cikin ahlus sunna suna faɗawa wannan kuskuren in wani mutum ya mutu dan bid'a ne sai kaga mutum ya ya yi gum ya ce wannan mi za a ji ma a mai kawai dai Allah ji kan musulmi shi bai ma so ya ce Allah ji kan shi saboda dan bid'a ne to kai dan kana ahlus sunna sai ka ce dan bid'a mutu ba za ka mishi addu'a ba wannan kuskure ne abinda ahlus sunna magabata suke yi in dan bid'a ya mutu akan bid'a yana aikata bid'a yahkumuna alaihim bizawahir suna mishi hukunci da abin da ya bayyana na ayyukan shi in ya bayyana yana sallah tare da yana zuwa abubuwa mu'amaloli ne yau da gobe wanda addinin musulunci ya tanada in ya tafi ɗakin shi ne yake yin bid'a shi baka taba ganin shi yana bid'a ba a in zai bid'a shi da shi da ƴan uwan shi can suke kai baka taba gani ba shi ne kana wani baka da hukuncin da zaka yi akan shi to in ya mutu wannan zaka yi hukunci kan cewa kawai kai dai ka san musulmi musulmi ne yana yin sallah yana yin komi da komi wa yake nuna sara'irahu ila Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake na koyi wanda ba a sani ba wanda mutum yake aikatawa sai a bar ma Allah haka ahli sunna suke kidan dan bid'a ya mutu bid'a ta shi abu yake yin ta ba ku sani ba to sai ku yi shaida da abin da kuka sani mutanen kirki ne Allah ya ji kanshi da rahama magana ta kare haka ahli sunna suke idza kanat bid'atun ghayr mukaffira in dai bid'a ta shi ba mai kafirtawa ba cewa tunda ko ku ahli sunna din a cikin ku wanda kake ganin su ya dace ka ci Allah ji kansu su ma akwai wanda in sun boye suna saba wa Allah ba ku sani ba ne to kuma yanzu wannan ahalus sunna ne yana sabon Allah tsakanin shi da abin da yake na boye tsakanin shi da ubangiji ya mutu ka ce Allah jikan shi to me yasa shi wancan da yake boye bidan shi ba zaka ce Allah jikan shi ba zaka yi mishi fatan Allah jikan shi saboda ya mutu a matsayin musulmi bai wuta daga da'irar musulmai ba shi kuma musulmi in ya mutu ana roƙa mishi gafaran Allah ko ma yaya laifin shi yake kowane irin zunubi yake aikatawa ana roƙa mishi Allah ya gafarta mishi in dai ba ya fita daga da'irar musulunci ba sai malam yake cewa alamatu ahlil bid'i wal ahwa yanzu zai zano maka alamomi wa'inda daga su ne zaka gane eh yan bid'a yan bid'a suna da wa'insu alamomi wa'inda ake gane su da shi tana yawa wani yanzu duka wannan bayanin da ake ya kasa gane ya zai tantance ya gano su ne ne yan bid'a to mai zama lan zai ga maka wasu alamomi daga cikin alamomin su na farko yace wali ahlil bid'i wal ahwa'i alamatun tazharu alaihim wa yu'rafuna biha yace Allah ɗan bid'a waɗanda suke masu san ransu a cikin addini masu bin san ransu suna da waɗansu alamomi waɗanda ake gane su da su wa kad akhbara Allah ta'ala anhum fi kitabi Allah ya bada labarin su a alqur'ani wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi annabi ya bada labarin su a cikin hadisan shi wa zalika tahdhiran lil ummati minhum diddan a tsoratar da al'umma daga su wa nahyan an suluki an suluki maslakihim kuma dan ai hani akan bin tafarkin su aka wadi wannan bayani wa min alamati daga cikin alamomin wa'annan yan bid'a abu na farko yace aljahmu aljahlu bi ahkami ad-din wa maqasid ash-shari'a duk inda yan bid'a suke zaka gani sun jahilci hukumce hukumcen addini kuma sun jahilci manuhohi wa'anda suke na shari'a zai yi wahala kaga dan bid'a yana da ilimin addini ilimi na hukumce hukumce ba ilimin addini bane ba ga mutum ya hardace Qur'ani hardace Qur'ani ba shi bane ilimin addini ba ya kamata mu bambance wannan akwai wanda zai hardace sabkar shi ma bakwai ta Qur'ani ya zama babban gardi kai ya zama ma gangaran a Qur'ani ya hardace yayi sauka ya rubuta Qur'ani ya kai su bakwai amma bai da ilimin addini ko daya kabila da addu'a mai sani ana iya samun haka ne alamomin yan bid'a shine ba su da masaniya game da hukuncin hukuncin addini jahilai ne su a wannan bangaren abu na biyu adamun nazari ila shar'il munazzal bi ainil kamal ba sa kallon shari'ar da Allah ya sabko da ido na kima ba sa kallon ta da kallo na kima sai gani shi yanzu dan bid'a in ka kawo mashi hujja daga Qur'ani da Sunna sai ga yana maka wani gani gani saboda bai ɗauki abin da ka faɗi ba da kima sai ka ce mashi ai Allah ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai gani ko damuwa ma bai yi ba saboda bai ɗauki magana ta Allah da magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wata kima wadda zai iya kallanta da daraja wai har ta sa ya bar abin da yake aikatawa za a gani mutum ne yana aikata bid'a ka ga mashi annabi ya hana kaza Allah ya hana kaza amma kuma sai ya ringa maka gani gani kuma ya ci gaba da aikata abin shi kaga bai ɗauki magana da kima kenan alama ce ta cewa wannan mutum din bid'a ne sai ce wa adamu taslimu li nususihi wa inqiyadi lahu haka kuma alama daga cikin alamomin su shine ba sa miƙa wuya ga nassoshin alkur'ani da sunna kuma ba sa ciratuwa zuwa ga nassoshin gashi nan ya ji sarri an waɗi wannan abin da yake aikatawa ya sa ma qur'ani ya sa ma sunna ya ji aya an waɗe ta ya ji hadisin an waɗe ta amma kuma zai ci gaba da aikata abin shi kaga bai bai mai kauya ba kenan sabanin mutanen ahlus sunna waɗanda suke na gaskiya su ne wanda in suna aikata abu aka ce musu wanga abin ya sa ma shari'a ga aya sai su dakata su wasa aikata wannan abu su yan bidiya ba ka suke ba in ka jayo ayan ma shi zai yi da sa maka amma kuma ba zai daina wanda yake kaga kenan wannan alama ce daga cikin alamomin cewa wannan mutum na dan bidiya ne abu na gaba at-taqarrubu ila Allah bima lam yashra neman kusanci ga Allah da abin da Allah bai shar'anta ba Allah bai shar'anta ba abu sai kaga an nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da wannan abu sai ka ji an ce a ɗauko za a haɗa wani laƙari a nemo bakin ɗan akuya in aka nemo bakin ɗan akuya a ta yi kasuwa a nemo baƙaƙen gashin zakara komi dai baƙi komi dai baƙi kuma wai sai a ce ma mutumin wai addu'a da ami to ya za a yi addu'a da baƙaƙen abubuwa kai kaga dai ya yi ta addu'a neman kusanci ne ga Allah to amma kuma an biyo wata hanya wadda Allah bai shar'anta ta ba wannan alama ce ta cewa wannan mutum din bid'a ne sannan kuma yace al-furqatu wat tafarruq wa mufaraqatu al-jama'a rarrabuwar kai da rashin samun jituwa da saba ma jama'ar al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan alama ce ta in bid'a za gani ba su samun jituwa tsinkanin su wancan suna bid'a su wannan bid'a su daban kuma duka bid'a iri ɗaya ce amma ta wa'incan ta yi ta wa'innan amma kuma kaga ai inda a ce ba bid'a wace ba zai ba a samu sabani a cikin ta abu na gaba ce aljahlu bis sunna zaka gani daga cikin alamomin yan bid'a sun jahilci sunna ma'ana ba su da masaniya game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da ilimin hadisi ko ɗaya wal i'timadi ala al ahadith ad da'ifati wal mawdu'a kuma zaka gani suna riƙe hadisai waɗanda suke masu rauni wanda ba su inganta ba da kuma hadisai wanda suke kirkirarru a cikin addini da an sha waɗi cewa a cikin addini ai akwai kirkirarrun kirkirarrun hadisai wanda aka sa su cikin littattafai na magabata wanda kwata-kwata ba hadisai bane ba wasu ne suka nuna suka tsara abin su suka wadi to za gani ɗan bid'a suna rike wannan abubuwa yanzu kwanan nan akwai maganar da ake ta cice kuce akan ta an ta da ƙura a kanta kwanakin baya a cikin 'yan al'ummar najeriya game da matsalar wai allah subhanahu wa ta'ala mi ya hara halitta allah alƙalin ya hara halitta ko kuma hasken manzo allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wani hadisi mai rauni da aka rawaito suka riƙe wannan hadisin suka yi ta waɗi ai annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne hasken shi aka ware halitta kaza kaza kaza kaza bayan kuma ga hadisi ne ingantacce annabi ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub farkon abin da Allah ya halitta alkalami ne amma suka aje wani ingantaccen hadisi suka koma wancan hayaniya da ta wani alama ce ta cewa wa'annan mutane yan bid'a ne sai ce ورد الأحاديث التي لا تفو لا توافق بدعته sannan kuma alama ta gaba daga cikin alamomin su shine duk hadisin da ya zo inda ya ci karo da bid'ar da suke aikatawa to wannan hadisin ba za su karbe shi inda ya ci karo da bid'ar da suke aikatawa wannan hadisin kwata kwata ba za su karbe shi ba za ga sun yi watsi da shi wannan alama ce daga cikin alamomin su sannan abu na gaba ce alkhawdu fil mutashabihi wa mu'adalatu sunnati bil qur'an zaka ga suna kutsawa cikin abubuwan da suke na mutashabiha daga cikin alqur'ani mai girma abu ga abin da yake muhkam a bayyane a za su koma cikin mutashabihat su ringa kuza kuza suna shiga suna huta sannan kuma suna ɗoko ayoyi suna gwamza su da sunna hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya musu wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ɗauko ta aya su kara su da juna duk dan kawai su samu wata mahuta da za su rike bid'an da za su ci gaba da aikatawa abu na gaba sai ce al-ghulu fi ta'zim al-ashkhas wa ta'assub li ara'i wuce gona da iri wajen girmama wa'ansu jama'a da kuma nuna wato kafiya da ruku na kwakwafi dangane da ra'ayoyin wa'annan mutanen za ga suna girmama wa'ansu mutane irin girmama wadda ta wuce gona da iri sai a ce wani matsayin shi ya huce kaza wani matsayin shi ya huce kaza a cikin addini kaga an wuce gona da iri wajen girmama wasu daga cikin mutane wannan alama ce daga cikin alamomi na yan bid'a kuma wata su bi ra'ayin shine in wannan wannan ya wadi magana zaka gani a kai ruwa rana a dawo za ka ga su ne kwama suke sakare magana wani wani wannan duka yana daga cikin alamominsu abu na gaba daga wugawa ya ce watti ba al'adati wal urf yana daga cikin alamomin da zaka gane yan bid'a shine suna bin al'ada suna bin gargajiya ga abin da yake na shari'a sai su ajiye shari'a su bi gargajiyar su da al'ada su duk da cewa wa an gaya musu ga abin da yake na shari'a ga nasi na qur'ani ga nasi na hadisi sai ka ji mutum ya ce a mu dai ku bar mu mutum da muka taso uwaye mu da kakannin mu muka sana wannan abin alama ce ta cewa nan magana dan bid'a ne saboda babu yanda za ka ce iyaye da kakannin ka ana magana addini shi dai addini ai yayi kakanka shekaru amma kuma kai ka ce wa iyayenka da kakannin ka kaga wannan alama ce ta bid'anci sannan wal guluwu fil ibadati haka kuma yana daga cikin alamomin in bid'a shine wuce gona da iri cikin ibada shine wuce gona da iri cikin ibada wannan maganar da zamu tsaya akan ta tayi daidai da zamanin da muke ciki a yanzu wuce gona da iri cikin ibada shine Allah subhanahu wataala ya shar'anta abu in aka zo za a yi abun sai a wuce inda Allah ya ce a tsaya sai a ƙara gaba yanzu yau muna 25 ga watan Rajab wanda suke da tsayi yan da yau kwanan su 25 suna zama ga azumi azumin da Allah ya dora musu shi Allah ya fallanta azumin Ramadan ai kwana talatin ana yi sai aka karo wani ake ce mashi wa azumin tsaye tsoho zai yi azumin shekara wata guda na rajab in an yi da ya yi sha'aban ya ce watan sallah azumin tsaye sai ya huta wata guda kuma ya kara wani watan sabo kai mai lahiya ba kai wata biyu ba kana azumi shi tsoho zai wata biyu na azumi bayan kuma a shari'a tsohi ma wanda ba su iya azumi ta kai sa ajiye su ringa cidawa saboda a kawo musu sauki ko kuma yanzu kun dora matsayi azumi kaga wannan wuce gona da iri ne a cikin abin da yake na shari'a alama ce ta cewa a nan an aikata abin da yake na bid'a kurewar lokaci za ta za mu tsaya a nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh